إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة محمد لا زال أحدنا في بيان أن قول قول والقول إما أن يكون سيئا وإما أن يكون حسنا فمن أراد أن يقول قولا فعليه أن يقول قولا حسنا وحتى على من أساء عليه فقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم عباد الله وحتى على وحتى على السائل الذي طلب شيئا منك امر الله تعالى بالرد عليه بالمعروف فقال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبا هريرة والكلمة الطيبة صدقة عباد الله وإن من أجب العجاب أن بعض الآباء عند مخاطب أبنائهم فلا يخاطبهم إلا بوصف إلا بوصف الغبي أو بمسميات الحيوان حيوانات أو بمسميات تعف ألسنة الأتقياء عن ذكرها وبعدهم يخاطب زوجته وأبناءه لسلطته عليهم ولخوفهم منه بالألفاظ المحزية فينادي زوجته باسم بهيمه وابنه باسم البهيمة الأخرى وابنته باسم بهيمة ثالثة فلم يبق حيوانا إلا وأطلقه على أفراد أسرته حتى كأن جميع, جميع الحيوانات في منزله فهذا حمار وذاك قرد وتلك بقرة وذاك خنزير يحقرهم ويتسلط عليهم ويؤذيهم بكلامه تشعر أو لا تشعر يشعر أو لم يشعر بأن هذا إيذاء وتعذيب وتعذيب النفس مؤلم عباد الله فكم من أب حطم أولاده ودمر أسرته يصف هذا بالفاشل وذاك بالخائب وقد صحت الآثار بأن البلاء موكل بالمنطق كم قال أب لأحد أولاده كلمة قاسية جارحة نفرت الابن من أبيه والأخ من أخيه ففرقت شمل الأسرة كم من أم حطمت ابنتها ودمرت بيتها وبيت, وبيت زوجها بنقد لازع وحدة باللسان منفرة وألفاظ قذرة وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البزيع رواه أبو داود وغيره بسند صحيح وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi har yanzu bayaninmu bai gushe ba akan bayani akan haɗin wata magana ko kuma akan yin wani zance ya ku uwa musulmi mu sani shi zance yana kasancewa ne ko zance mai kyawu ko kuma ya kasance zance ne mara kyawu zance ne na banza mu sani cewa duk wanda ya tashi zance to bai da wani zaɓi sai zaɓin da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya zaɓa mashi a yin wannan zancen kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da idan mun tashi yin magana mai magana mai kyawu hatta ga wanda ya saba maka ga wanda ya shiga haƙƙinka Allah maɗaukakin sarki cewa yi idan mun tashi yin magana mai magana mai kyawu kuma idan ka tashi yin magana yin magana mai kyawu shine zai sa ka zamanto cikin bayin Allah maɗaukakin sarki mai girma kamar yadda ya ambata rishin yin magana mai kyawu kuma shi zai sa ka hita daga cikin bayi na Allah maɗaukakin sarki mai girma kamar yadda Allah ya tabbatar shi yasa a cikin alkur'ani mai girma a suratu fusilat aya ta 34 Allah madaukakin sarki yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a Allah madaukakin sarki yake cewa abu na kwarai da abu wanda ba na banza ba ba ma ka kwatanta su saboda ba ɗaya bane da a ce kai mutumin kirki ne da a ce kai mutumin banza ne ba ɗaya bane ko da kai mutumin na banza ne idan aka gai cewa kai mutumin banza ne ba ka yarda saboda abin banza ne to shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya za ka kwatanta abu na kirki da abu na banza shin ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki ya ce da abu na kwarai da abu na banza ba ɗaya suke ba shi yasa da ka gaya ma mutum magana mara kyau wanda ka gaya mai magana mai kyau saboda kyau ɗin shi ya yi abin na banza kyau shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce idan ma to an gaya maka abu mara kyau sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to kai ka meda da abu mai kyawu wannan meda da za ka yi da abu mai kyawu shi zai sa wanda yake adawa da kai ya zaman tocewa kamar masoyinka na kusa wanda baka taɓa tunanin ya dawo yana son ka ba mutum da za ka saba da shi kun samu saɓani amma sai ka ja ƙauye sai ka ce ai bai isa in dawo in shirya da shi ba shi in mi shi in banza shi in wahi amma ka saba da mutum sai ka ɗauki magana mai kyawu za ka yi mamaki in ka mai wannan magana kuma shi ma yanda zai ji a cikin ranshi za ka saba da mutum ku yi zage-zage ku rabu amma da kuka dawo kai da ka fara dawowa ka ɗauki ga kalmar ka dawo ka ce mishi dan uwana abin da na yi maka ɗazu raina ne ya ɓaci amma yanzu dan Allah ka yi hankuri kaga ba ɗaya yake ba da a ce ka ce ni za ni shirya da shi ka kutai ku kyale shi sakaran banza sakaran wahi kaga ba ɗaya take ba da magana mai kyawu da magana mara kyawu wallahi duk wanda ka saba da shi ka dawo ka rungume ka ce dan uwana da za abin da nan maka ban kyauta ba ko da ko ka san shi abbe kyauta maka ba to yanda zai ɗauka ka da mutunci ba ɗaya bane da wannan zage-zagen da za ka yi lokacin da za ka yi mai magana kenan dan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa idan an maka ma ba daidai ba an cuce an shiga cikin haƙƙinka idan ka tashi gayin magana to ka gayi magana mai kyau wannan shi zai sa wanda yake adawa da kai ya gano cewa wancan mutumin kirki ne gashi an samu saɓani amma kuma yana da gaskiya ma shi ya dawo ya nemi sasanci da a sasanta akan wannan abu kenan don haka ya ku yan uwa musulmi shi yasa a wata aya a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa wanda ya zo ya roƙi wani abu a wajenka mara ƙarhi ne ko mai ƙarhi ne sai ya zo neman wani abu wajenka wannan abun kuɗi ne wannan abun alfarma ce wannan abun koma mine ne idan ba ka da halin yi mashi kada ya zamanto cewa amsar da za ka baya cewa ba magana ce ba mai kyau shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da ka yi ma mutum kyauta bayan kyautar ka gaya mai magana mara kyau to wannan haggon da ka gaya mai magana mai daɗi ka bar kyauta mutum yanzu neman jikka biyar wajenka ka baya wannan jikka biyar in ka ce amshi ɗan jaraba ka sha mana kai Allah maɗaukakin sarki ya ce gwanda ka bar wannan jikka biyar in ka ce mai wani ba ni da kuɗi amma nan da sati in na samu insha Allahu zan baka ya ka ɗauki wannan jikka biyar in ka baya ka gama mai da ɗan jaraba saboda duk wanda aka ce ma ɗan jaraba ba magana mai kyau bace aka gaya mai kuma sai ya ji ciwon wannan magana ko da ya amshi wannan kuɗin to tana yawan wannan magana ba zai manta ta ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ƙaulun ma'aruf magana mai daɗi magana mai kyawu ya ce khairun ya ce alkhairi ce min sadakatin ya tuba uha aza da sadakar da za a yi cin mutunci ya biyu baya da sadakar da za a yi munanawa ta biyu baya da ka ɗauki kyauta ka ba wani in ya gusa ka gaya ma wani wannan magana saboda wannan gayin da ka je ka gani ita ma magana ce mara kyawu saboda in ya ji ba zai ji daɗi ba haggon da kakka mai wannan kyauta ka gaya mai magana mai daɗi ya taida mutuncin shi sannan kuma kai ma ka kiyaye mutuncinka idan dai har wanda ya zo tambayar ka abu Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce ka gaya mishi magana to wane ne wanda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ba lasisin ya gaya ma wani magana mara daɗi daga mu'amala ta rayuwa wadda ta haɗa mu a saman wannan ƙasa ya ku uwa musulmi a cikin hadisin abu huraira manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da kan shi ya gayi a cikin wani hadisi dan gajere yake cewa idan ka tashi yin magana ka yi magana mai kyawu to sadaka ne ka tashi da sahiba ka da kudala wadda za ka ba kowa idan kana san allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka ladar sadaka to wanda ka fara gamuwa da shi to ka gaya mai magana mai kyawu akwai wanda Allah Allah yake sahiya ta yi ya gamu da wani ya mai sunan banza akwai wanda Allah Allah yake sahiya ta yi ya gamu da wani ya gaya mai magana wadda bai su dan mutum ya ji bakin ciki shi kuma ya yi dariya alhalin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce magana mai daɗi sadaka ce yanda ka san ka ɗauki kuɗi ne ka bada wai Allah maɗaukakin sarki zai rubuta maka lada akan magana mai kyawu da kai shi yasa babu addinin da ya yi addinin musulunci shi yasa addinin musulunci in ka gaba ka samu lada ba kai kaso sannan in ka gaba ka yi aikin da Allah maɗaukakin sarki zai tausaya maka ba da ida wucewa da kai aljanna wallahi kai kaso saboda gaba ɗaya addinin musulunci ko mi kai na kirki sai Allah maɗaukakin sarki ya baka wannan ladai akwai lokacin da in kai Allah maɗaukakin sarki limka maka ladai yake to don me yasa idan mai kudi ya tashi da sahi shi yana da kudin da zai saraka yana da kudin da zai ciyarwa ni kuma talaka ba ni da kudin da zan saraka ba ni da kudin da zan ciyarwa amma Allah madaukakin sarki ya gayi ta bakin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa in na gaya ma wani magana mai daɗi sadaka ne lada za ni samu kuma sai in bari in kasa gayan magana mai daɗi in samu lada alhali in na gaya aka san haka zunubi za ni samu ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin abin da ke da mamaki yana daga cikin abu wanda yake da ban mamaki ba ɗan ƙarami ba ka gani cewa akwai wasu uwaye hatta a cikin gidajensu to ɗiyansu ba su gaya masu magana mai kyawu yanzu ka iya sama ɗanka sunanka mubarak ma'ana mai albarka amma kuma ka koma kana kiran shi da suna na dabba misali a gida za ka ana ce ma wani ko dan mushe ko kuma ana ce ma wata 'yan musa kaga dai duk wanda za a ga sunan shi na asali a kira da wani suna wannan sunan bai san shi ba yanda za ya yi ne amma kuma zai yi haƙuri da wannan suna bai dace ba a ce kai a matsayinka na uba kana gaya ma ɗa suna wanda bai san shi na ga yaro wanda ake wanda ake ma suna wanda mutum wanda yake babban mutum ba zai iya yi ma wani sunan ba bale ya maɗan shi kayan raka haɗa ka dinga ce mai ɗan raɓa saboda yana yawan hitsari to kana samun haka nan kuma haka za a dinga kiran har cikin unguwa duk in ya wuce ɗan raɓa ne a haɗe ɗan raɓa ne ya wuce me ake ni da wannan suna kowa san suna ne wanda bai da kyau ko wanda ke aikata aikin bai dace ba a kira da haka nan da sunan shi ya kamata a kira shi saboda magana ce mi saboda magana ce mara kyau za ka samu daga cikin wasu uwaye akwai wanda hammatan shi ba su sha ba zai dinga kiransu da suna na dabbobi a kira wani da kare a kira wani da sa a kira wani da raƙumi zai zamantowa a gidan nashi in ka kewaya babu wanda bai kira da sunan banza kuma suna na dabbobi duk in ko da sabuwar dabba za a yi da sai an nemo wannan suna an laƙa ma wani to wannan ma magana ce mara kyau duka tana cikin magana wadda Allah maɗaukakin sarki ya hana ta ko da ɗanka ne ko da matakka ce duka bai dace ba a ce sunan da za ka musu suna ne wanda za su jin cewa ba su ji daɗin wannan sunan ba wasu maza suna yi don suna ganin kamar su suka ahe ɗan haka nan ne kai ka ahe shi kana da yanci da shi amma kuma akwai abin da Allah maɗaukakin sarki kai ma ya shata maka wanda ba za ka ma wannan ɗan shi ba sannan matarka kai ma akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya shata maka iyaka wanda ba za ka ambace ta da haka nan ba saboda dirar da misali kake ma matarka suna kake ce mata saniya wallahi dirar ta ce maka sa tana yawa sai an ji ku kinan dan haka ba magana ce ba mai kyawu dan shi yasa kai ma aka gaya maka ba za ka ji daɗi ba kenan dan haka ɗiyanka ka kira su da sunaye wanda ka sha wahala ka nemi rago ka yanka masu wannan suna ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa bai dace ba a ce ɗanka ko da rago ne a makaranta a ce in aka ce a kira wana ka ce kai wana ku kyale shi ragon banza ne yana yin wannan ciwon kuma wannan kiran da kake mai na rangon banza galibi karatun da kake so in shine kake so ya ko kaso da kake so ya galibi kinyin yake gashi ka gaya mai magana mara kyawu gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce kaka gai wannan mara kyawun kai kuma ka gai magana mara kyawu shi yasa ya zo a magana ta manya wadda suke yi suke cewa duk siffar da ake siffanta ma mutum yawancin siffar bala'in na siffa yake hawan mutumin da ake ma wannan siffar shi yasa yaro ta yana dan karami a ekwal tun sai ida ya fara zuwa darne sai a fara kiran ya shaki sai ya take da wannan darnan har terminal yana ta yaya haka na yana yin darnan da ana gusa shi yana yi ana gusa shi sannan kuma baban shi ne yake kiran shi da haka nan idan mace ce gida ba ta da sauran aiki sai a dinga kiranta da raguwa sai ka gani hatta ya auren ta je gidan mijin raguwa ce mijin ya dinga dawowa yana ce mata raguwa ce saboda uwayen nata suke kiranta da wannan sunan mara kyawu to sai sunan kuma ya tasiri a kanta kuma siffar ta ya tasiri a kanta har girman ta haka nan take bata sauya ba alhalin ba haka nan ba Allah madaukakin sarki ya ce ayi abinda Allah madaukakin sarki ya ce ayi koda ko mutum rago ne ka a kira shi da ce mashi wannan ragon a kira da sunan shi babu abin da zai sauya shi ba ce sai magana mai kyawu ba babu abin da zai sauya shi ba ce sai a kira da suna wanda ya dace a kira shi ba idan ko za a ci gaba da kiran shi da siffa wadda ba daidai ba ko wane mai tsoro ne tun yana yaro da an yi abu sai ya ji tsoro kuma sai a kwagire shi ba a kwatanta mashi wannan abin da ka ji tsoron shi bai maka komi zo ka gani ga yanda ake yi shikenan sai ya fita daga wannan tsoron shi amma da ya zo sai a lukunkume shi ko kuma a sa ya cikin daratu sai ka gani ya tashi har girma da tsoron shi ya yi aure amma in dare ya yi da matar shi aka kwankwasa kowa shi bai iya tashi sai dai ya ce ta je ta tashi alhalin kuma shi ke namiji wallahi akwai mazan da haka nan suke to kuma tana yiwa abu ne wanda aka dinga kiran su da shi tun can da magana ce mara kyawu to wannan magana sai ta yi tasiri ga mutum har ƙarshen rayuwar shi shi yasa su da dama magana mara kyawu kwara guda ta saɗa ya rabu da uban shi bai sai ya matsu wajen uban saboda idan ya matsu wajen uban magana mara kyawu zai gaya mashi akwai wanda in babansa ya shigo kwana sai inda sahi in za sai ta su game da shi saboda tana yawa suna cin karo da babansu magana da za su ji ba magana mara daɗi ba ce magana ce mara kyawu sannan magana mara kyawu na watan raba dan uwa da dan uwa wani ma a shago guda suke suka rabu wani ma a karatu mataki guda suke suka rabu har abada ba su nan saboda magana ɗaya mara kyawu da ce ni wani zai ce maka za da ni da wani har abada mun raba kaya kuma wallahi kalma ɗaya ce ya gaya mishi kuna shago guda da kai da ƙananka a maka sata baka san wanda ya satan nan ba sai ka ce ai shi ya mana wannan sata yana jin cewa shi ƙananka ne tana ya uwar ku ɗaya uban ku ɗaya jini ɗaya kuka hito ka ce mai ɓarawo shi ya ɗaukan maka kaya sai ya ce to ba damuwa tun da wane ni ya ce ma haka ku in Allah yarda wane da ni da kayan shi mun raba hannu ha abada kaga wannan kalmar kwara guda ita ce ka gaya mishi ku to wannan ita ce sanadiyar rabo ku da shi shi yasa ɗanka na cikin ka za ka iya mai suna na banza wanda bai so ya yi sanadiyar wannan sunan yana cutar da shi har cikin zuciyar shi baka sani ba ya yi sanadiyar rabuwa da kai da wannan ɗan naka ka yi ka yi da shi wannan ɗan ya ƙi dawowa kusa da kai ba don komi ba sai don saboda mi sai don saboda magana mara kyawu magana mara kyawu ƙwara guda ta tarwatsa gida bayan rasuwar mai gida ana zamanin lahiya lau wani ya gaya magana guda wannan gidan shi ke ya tarwatsa a haɗu inda gidan kowa yake zamne da wanda yake da gado da wanda bai da gado suke cikin rahin asiri wallahi wani zai tashi ya magana kwara guda wannan gidan ya watse shi ke na abada shi yasa da Allah madaukakin sarki yake cewa wa qul ibadi yaqulu lati hiya ahsan wallahi baban zaba Allah yake cewa ku ce ma bayina in sun tashi yin magana sai magana mai kyawu sai dan saboda rashin wannan magana mai kyawun zai iya tarwatsa su ya tarwatsa 'ya'yansu ya tarwatsa jikokinsu ya tarwatsa tattaɓa kunnensu ya tarwatsa wannan famin gaba ɗaya shi kenan ta tarwatsa ya ku uwa musulmi yana da kyawu ko a gidanka ka tashi gayan magana ka gaya magana mai kyau kakka yi tunanin cewa kai ke sama da matarka kakka yi tunanin cewa kai ke sama da ɗanka kakka yi tunanin cewa kai ke sama da wanda kake riko to kana da dama ka gaya masa maganar da kake so wallahi ba haka nan bane kuskure ne abin da ya kamata jagora yi shine ya gaya abin da za a koyi da shi ya gaya abu na gaskiya sannan kuma ya gaya magana mai kyawu shi ke nuna cewa ka zama cikakken mumini kamar yadda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a cikin hadisi manzan Allah ya ce mumini ba dan tsokana bane saboda galibi sunan banza ana yin shi ne dan a tsokane ka wani ana yin shi ne don a bata mai rai akwai wanda aka mai sunan banza kuka yake saboda bai san suna amma mu yanzu nan galibin abin da za ka iya yi in mutum ya yi don yanzu a ce maka ɗan shegiya a wuce wajen duka ba wani abu ne ka gaba kalma ce ba mara kyawu ko amma ba ya da wani abu kawai a ce ma mutum ɗan shegiya kawai shi kuma wani bi hayi kwambo yake an ce mai ɗan shegiya ya tafi ba za ka so gaban wasu a kira ka da wannan sunan ba dan shi yasa to a gaban kowa ma ka a kira ka da wannan sunan shi yasa manzo Allah ya ce mumini mumini ba dan tsokana bane sannan ya ce mumini mumini ba mai la'anta bane mai zage zage sannan manzo Allah ya ce mumini mumini ba mai yin alfasha bane sannan manzo Allah ya ce mumini ba mutum ne ba wanda yake gayin magana wadda in ba a cikin wasu mutane ba kaɗai yake iya gayanta misali da mun batsa misali ya sassan magana manzan Allah ya ce mumini ba haka nan ba yake to idan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce abu kaza mumini ba haka ba yake ma'ana kenan idan ka yi abin to aka san haka ne ba mumini ba ne kai tana yawa musulmi ne kai amma ba mumini ba mai tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma imanin ka bai kai na kwatankwacin a ce maka mumini ba kenan dan haka ya koyan uwa musulmi duk wanda yake son ya cika hakikanin mumini to ya sani cewa da mun banza ba nashi bane tsokana tsokana ba nashi bane yawan zage zage da la'ance la'ance ba nashi bane ba kowa bane ya gayi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine ya gayi kuma sannan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shike da kwangila ya gayi abin da yake so akan wannan addinin kuma dole a yarda da shi abinda muka wada na daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tuntuba alshi wanda muka yi Allah ya himu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa mi hazat ad-din ya rabbal alamin wa mi hazat ad-din ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha Allahumma asli ahwalana wa asli ahwal hukamana Allahumma asli shabab al muslimin wal muslimat rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina Allahumma ighfir li jami'i mawtal muslimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa ghasilhum bil ma'i wal salji wal barad wa nakkim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa as-sabul abyad min ad-danas rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid qumu ila salatikum yarhamukumullah